أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu yau tara ga watan shida shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya muna darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekul islam shekul da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa nan masallaci mai albarka na iya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria a yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala za mu dora ne akan a matsalar da muka tsaya a kanta a fasalin da malami yake magana akan fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sala yace fa idza faraga min qira'ati al-fatihati qala amin fa in kana yajharu bil qira'ati rafa'a biha sautahu wa qalaha man khalfahu وكان له سكتات كو سكتتان سكتة بين التكبيرة والقراءة واختلف في الثانية فروي بعد الفاتحة وروي أنها قبل الركوع وقيل بل سكتتان غير الأولى والظاهر أنهما اثنتان فقط وأما الثالثة فلطيفة لأجل الترادي النفس فمن لم يذكرها فلقصرها فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا matsala ta farko da za mu tattauna a kanta wanda malam ya kawo shine ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama karanta a fatiha yana cewa amin ma'ana idan ya je daidai ayar karshe a cikin suratul fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin to yana karawa da amin a matsayinsa na liman din daga nan muka gane cewa ashe liman ma zai rinka cewa amin ba kamar yadda a wasu littafai na fikihu aka kawo cewa makaruhi ne liman ya ce amin ba fa in kana yajharu bil qira'ati rafa'a biha sautahu idan har annabi yana bayyana karatu to yana daga sautinsa da wannan amin din ma'ana da karfi yake faɗa wa qala man khalfahu kuma waɗanda suke bayansa ma suna faɗa a nan gurin an shar'anta mana a cikin sallah mu rinka faɗin amin mamu ya faɗa liman ya faɗa ko ka ce liman ya faɗa mamu ma ya faɗa tunda limamin limamai yana faɗa kuma amin ɗin min ɗin ta fi tsawo amin kuma ya tabbata a riwaya sabai suna faɗan amin ɗin nan kuma suna ɗaga sautinsu suna faɗa da ƙarfi don a riwaya an ce hatta masallaci ma yana girgiza idan suka ce amin ɗin ba wai kamar yadda za ka ga a wasu masallacin ana yin sallah sai ka kasa jin waye ne yake faɗa liman ne ko mamu ma wani ma mai kokari ne zaka je in ya faɗa liman ɗin ya gama walad dalin sai wani ya ce amin magana ma a ja ta sosai yadda ake ja a sunna ba a yi akwai inda ma ba a yin amin ɗin kwata-kwata su sallah dai da za a yi koyi da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallu kama ra'aytumuni usalli to yana faɗan amin amin kuma yana daga sautinsa ya zo a cikin hadisi a riwayar bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace idza ammana al-imamu fa aminu idan liman din ku yace amin gaga shi liman yana faɗan amin idan liman din ku yace amin to kuma ku ce amin yace fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda faɗin amin dinsa ya dace da faɗin din faɗin amin din mala'iku to an yafe mai zunubinsa ashe akwai wata dama da ake bayarwa ga duk wanda yake faɗan amin in ya dace da mala'iku suna faɗa ya faɗa suka faɗa tare to shikenan Allah ya fi mai zunubinsa mun daɗa samun fa'ida cewa ashe hatta mala'ikun Allah ma suna faɗan amin mala'iku ma suna cewa amin ashe faɗin amin addini ne a cikin sallah sannan yana da kyau mu gane cewa um, ana so shi liman din ya fara faɗan amin dan ya faɗa a cikin hadisin idza ammana al-imamu fa aminu in liman ya ce amin ku ce amin kaga sai liman ya ce za ku ce kenan ba wai tare za a faɗa ba duk da ce akwai sabanin malamai da yawa akan wannan matsalar idza ammana al-imamu fa aminu amma dai zancen da yake mai dan dama dama cikin maganganun malaman suka faɗa idza shara al imamu fi qawli amin fa qulu amin ko da ba ku bari liman din ya gama gabaki ɗaya ba ku fahimce ni ko da ba ku bari liman din ya gama faɗan amin gabaki ɗaya ba to yana cewa a ya fara buɗe bakinsa ya fara to kuma ku yi amin din yayi wala dalin zai ce amin to kuma ku faɗa amin in ya fara motsawa to su mala'iku yaushe suke faɗa sai aka ce ai su mala'iku suna faɗan amin ne bayan liman ya ce amin to kuma kaga kai ana buƙatar ka da ka faɗi amin ɗin kai dace da na mala'iku dan in ka dace mala'iku sun faɗa kai ma ka faɗa insha Allah an gafarta ma zunubinka insha Allah an yafe ma zunubinka to me kake nema sama da abin da za ka yi a ce an yafe maka zunubinka akwai hadisai masu tarin yawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da a rinka faɗin amin ɗin kuma shi liman ya faɗa ma mu su faɗa bayan wannan matsala ta biyu a karatun yau shine as-sakatatu fi salat ake cewa as-sakatatu fi salat abinda a fi sala abinda ake nufi wasu shiru-shiru ne haka ake yin su a sallah ko dai guda uku ko guda biyu a ɗan yi shiru haka kaɗan to shine malam yake cewa wa kana lahu saktatani manzon Allah yana da shiru guda biyu da yake yi a cikin sallah ya ɗan yi shiru ya ɗan ɗauki lokaci haka shirin farko shine sattatun baina takbiri wal qira'a shirin da yake yi wato idan yayi kabbara harama zai yi karatu ya yi Allahu Akbar kafin ya fara karatun fatiha yana yin shiru wanda wannan shine a riwaya sayyidina abu huraira Allah kara masa yadda ya ce ya rasulallah na ga idan ana yin sallah idan kai kabbara harama sai na ji ka dan yi shiru kaɗan wai me kake faɗa ne in ji abu huraira to shirin nan da yake in yi kabbarar harama kafin ya yi karatu yana yin du'a'ul istiftahi sala addu'ar bude sallah ita ce waɗanda muka karanta a satin da ya gabata nau'i nau'in su kala kala ko ba ka ba to a wannan kenan waqtulifa fi thaniya an yi sabani dangane da shiru na biyu shiru na biyu din an ruwaito cewa a inda yake yinsa shine in ya gama karatun fatiha ka lura kafin ya karanta fatiha yana yin shiru ɗaya kenan bayan kuma ya gama karanta fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin to sai shiru ba wai kawai yana gama fatiha yake shiga sura ba an ruwaito cewa bayan fatiha ne to shi kuma wannan shirin me yasa yake yin sa an yi sabanin malamai da yawa wasu suka ce a'a dan ya nuna cewa ya gama fatiha zai shiga wata sura ne ɗaya kenan wasu kuma suka ce a'a yana yi ne dan ya ba da dama wa mamu da suke bayansa su ma su karanta fatiha saboda ya zo a riwaya cewa dukkan sallar da ba a yi karanta fatiha a cikinta ba to ta zama tsumma kullu salatin lam yuqra fiha bi ummi alquran ko bi ummi alkitab fa hiya khidaj duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba ko shi shi kadai ko yana bayan liman ko a sallar koyi ko a sallar bayyane in dai bai yi karatun fatiha ba a raka'arsa to sallan nan ta zama tsumma فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام annabi ya ce ta zama tsumma ta zama tsumma ta zama tsumma ba cikakkiyar sallah ba ce ba to can kuma ana da nasi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa idan liman yana karatu ku shiru idza qara al imamu fa ansitu idan liman yana karatu ku saurara kuma an ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani kuna ji ku nutsu ku saurara don ku samu rahamar ubangiji an ce mu shiru ana karatun qur'ani nan kuma an ce a yi karatu idan ana bin liman sai an karanta fatiha ya za a haɗa wannan abubuwa guda biyu wasu suka ce idan liman ya gama fatiha kafin ya shiga sura ka yi ƙoƙari ka cusa fatiyarka wannan shine sakta ta biyu shiru na biyu da liman yake yi bayan ya gama karatun fatiha Allah sa limamai suna jin wannan karatun ko wanda yake limanci a wani wuri yana jin wannan hakki ne idan ka idar da fatiha ka ɗan yi shiru kafin ka ɗora sura wasu kuma suka ce a'a ai shi manzon Allah da aka sauka masa da alkur'anin ya ce idan ana karatu din a saurara shi ne kuma ya ce ban da fatiha don akwai riwayar da ya ce ghairul fatiha ban da fatiha tun kitab dan ya tambaye su ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum kadda bayan liman din ku in yana sallah kuna in liman yana sallah kuna yin karatu yake tambayan sahabbai suka ce eh yace la taf'alu ku daina yi illa bi fatihatil kitab sai dai in fatiha za ku karanta kaga wannan yana da goyon bayan cewa in kana bin liman din sai fa kayi fatiha nan wannan shine zance mafi inganci akwai littafi mai kyau akan wannan juzul qira'a khalfa al-imam na imam al-bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a wasu malaman suka ce to kai kokari dai duk yanda zaka cusa fatiyarka ko kuma in yace in kana so ka hada abun guda biyu an ce ai shiru din in yace alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya numfasa ya karo wata kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba yana yin shiru ba ba an ce yana ja ya dan abin nan ba to kai ma ka jejjefa ko ya dai za a yi dai ka tabbata ka karanta batiya so wannan shiru na biyu kenan waruya anna qabla ruku'a an ruwaito kuma cewa wannan shiru din kafin ya ruku'i ne in ya gama min aljinnati wan nas ba Allahu akbar yake cewa ba in ya gama karatun sura sai ya dan yi shiru kaga in ka jera su shiru kafin karatun Fatiha shiru bayan karatun Fatiha shiru bayan karatun sura wannan sune sakatatul imam wanda ake so a yi su a cikin sallah wasu malamai suka ce a'a wakila bal saktata ne ghairul ula shiru biyu ne kawai banda ta farko na farko dama an sani me yake karanta du'a ul istiftahi salah addu'ar bude sallah kai kokari ka koya imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ce wa zahiru annahuma annahuma ithnatani faqat zahirin zance dai wannan shiru din guda biyu ne kawai yake yi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya labarin na uku din yace wa amma thalitha fa latifa shiru na uku din kaɗan ne kaɗan ne to menene ma'anar shiru na uku in ya gama karatun sura kafin ya ruku'i li ajli taradin nafasi dan numfashinsa ya dawo kafin ya kabbara ruku'i in ya gama karatun sura to sai ya jira numfashinsa ya dan dawo idan numfashin ya dawo to shikenan kuma sai ya mai sai ya sunkuya sai ya yi ruku'i yace faman lam yadhkurha fali qasriha wanda bai ambaci wato wannan shiru na uku din ba to bai ambace ta bane illa kawai dan saboda gajartan ita wannan ita wannan shiru din ba mai tsawo bane ba shi yasa kenan dai an karfafa shirun farko da shiru na biyu shiru na uku kuma gajeren shiru ne sosai wannan ma yana nuna mana irin nau'i na sallar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fa idza faraga min qira'ati al-fatihati akhadha fi suratin ghayriha idan ya gama karatun fatiha to sai kuma annabi ya shiga wata sura banda ita wannan fatiha din wa kana yutiluha taratan wani lokacin yakan tsawaita sura din wa yukhaffifuha li'aridin wani lokacin kuma wani uzuri shine arid da wani abin da ke bujirowa yakan sa annabi ya takaita karatun sura bayan fatiha min safarin kaman saboda tafiya idan annabi yana tafiya to gajejjerun surori yake yi au gairi ko waninsa kada ku zo tafiya an ce ka wuce ka je ka limanci ka je ka ɗebo mutane doguwar sura ka san akwai masu wannan irin masallatai na gidan mai ko masallatai na kasuwanni ko na bakin hanya an zo ana yin sallah an ga kai ustaz ne a ce malam bismillah kuma ana kan tafiya mutane mota tana jiran su ana gaggawa kowa so yake saboda farilla ce larura ya tsaya sauke ta kawai ka je ka jawo mutane ina fata na laka fatan mubina to kaga wannan baka da fiqihu gaskiya ai karatun qur'ani abu ne mai kyau yin sallah a tsawaita ta ta yi kyau wani abu ne mai kyau amma in ana tafiya ana takaicewa mutane ne saboda larurar tafiya wani ba lafiya wani ya gaji wani yana kaza wani jiransa ake wani mota za ta fita bashi mota a rana shigo ba sa tsayawa a sallah ya zo yana kwaɗayin jam'i ya bi ka ka je ka jawo mutane doguwar sura wannan uzurin kuma yana nan ko a maka da madina ne a takaita wa mutane Allah ya takaita maka ba imani bane ba takawa bane da nuna gwani da gwanan cewa wani ya zo irin wannan masallaci irin da ake wucewa kawai danna yana ta ja sai ga mutane suna fita wancan fita ya ga da sala wannan ma fita ga daga masa an bar shi kadai yana ta fama kaga wannan shi ya zo da abun nasa shine karatu yana da daɗi mutum ya yi ilimi kar a tsananta wa mutane yan uwana to sai kuma ya kawo wani fasali da yake magana akan karatu a sallah asubahi amma kafin nan akwai matsala da ya tsallake shi ibn al-qayyim kamar anan bai kawo ba ban sani ba ko nan gaban shala za a tattauna akai shine matsalar da ta shafi wato kiran sallah kiran sallah shari'a ne dan kafin ai sallah kamata a kira ta ko yawwa kiran sallah addini ne kuma da yawa daga cikin malamai sun ce wajibi ne kiran sallah a masallaci wannan shine zancen da yafi inganci ala rijali fil khamsi faqat kuma kiran sallah nan a salloli biyar kaɗai ne aka shar'anta an so idan mutum zai yi ramuwa sallah malamai sun ce mandubi ne an so a kira sallah kamar wanda suke da sallah ta ramuwa in suna sha'awa za su iya yin kiran sallah dan ramuwar sallah wannan mandubi ne amma yin kiran sallah a sallar farilla ta isha'i magariba asubahi azar wannan zance mafi inganci wato farilla ce kuma kiran sallah yana daga cikin a'azamu shara'i al-islam mafiya girman shari'o'in musulunci kuma alama ne wato na cewa wannan gari musulmi ne an samu dalilai karara annabi ya lazumci haka har ya bar duniya baya yin sallah ba a kira sallah ba har ya bar duniya da daddare ne ko da rana ne ko a tafiya ne ko a zaman gida ko tafiya aka yi ka san galiban al'adar mutane ta gudana idan ana tafiya ba a kiran sallah kawai sai dai ku tada sallah ku ku 20 30 mota guda ko daurin aure ko na ko da ba masallaci bane shari'a ne tunda ku za ku yi sallan ku kira sallah ku kira ta ku kori aljanun wurin sannan kuma kun sanar da halittun wurin cewa za ku tsayar da wata sha'ira min sha'irar islam sha'ira ne daga cikin sha'ir wato alama cikin alamomi na musulunci ba a ruwaito cewa wata rana kawai an kira sallah ba haka kawai a ce bara a kiran sallah ba kawai a yi sallah ko a ce an sauƙaƙa ba sai an kira sallah ba ba a yi wannan riwayar ba umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kai bari ma in yaje zai yaƙi gari na mutane cewa wa sahabbai yake idan kun ji an kira sallah to ku daga kafa wannan yana nuna garin musulmi ne idan kuma kuka yi wayi gari kuka kwana ba ku ji kiran sallah ba har a da asuba to shikenan ku afka musu kawai garin arna ne haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa akwai hadisai da yawa da suke umarni da a kira sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa hadisin Malik ibn al-Huwairis rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu yace idza hadarati salatu falyu'addin lakum ahadukum idan sallah ta zo to ɗaya daga cikin ku ya kira muku sallah kaga umarni ne lalle ɗaya a cikin ku ya kira kuma malaman fiqh suna cewa idan akwai ladanin da zai iya jiyar da mutanen Kano gaba ɗaya kiran sallarsa to ya ɗauke wa duk mutanen kano kiran sallah mutum ɗaya isa ita sha'ira ce da kawai in wani ya ji jin da wani ya ya ɗauke wani nauyi kawai shi yasa aka shar'anta ladan ya zama sayyitan mai sayyitan mai sauti ko ba ka bane ba kada a samu wanda baya da murya a cikin kiran sallah an saba wa ka'idar kiran sallah yace to ɗayan ku yayi kuma ɗayan ku kaga kowane musulmi zai iya yi kenan a wata riwayar ta bukhari da muslim manzo Allah ya umarci wasu yace su su ne suke tafiya yace to in kun je za ku yi sallah ku kira sallah kuma ku ta da iqama kaga wannan yana nuna lalle akwai umarni akai manzo Allah ya ga Usman ibn Abil As yace da shi ka je a masallacin ka ka nemi ladanin da la yattakhidu ala adhanihi ajra ba wanda zai kama ma sharaɗi sai ka biya shi zai kira maka ba ka ɗauki ladani mai yi saboda Allah amma ba laifi ba ne a kyautata wa ladan amma a shari'a ta hana ta hala ta haramta a mai da kiran sallah sana'a ma'ana kai saboda ka iya kiran sallah ka rinka zuwa kana yi ana biyan ka ka shar'anta ka sharɗanta ka ce sai an baka kuɗi wani abu ne daban sannan ka kira sallah a masallaci kuma a maka isani a kyautata maka wannan wani abu ne daban abinda aka hana ladanin da zai saka kuɗi ya sharɗanta ya ce sai an biya ni dubu kaza kafin na kira sallah to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a riwayar imam ahmad da ahlus sunan hadisi ne mai kyau a wata riwayar manzo Allah umarci bilal ya ce an yashfa al-adhan wa yutira al-iqama ya yi kiran sallah biyu a mana bibiyu zai rinka yi sannan ikama yayi ta kwaya ɗaya ɗaya hadisin bukhari da muslim a wata riwayar ta abdullahi dan zaid yayi mafarki akan kiran sallah ya je ga manzon Allah sallama annabi ya ce tab inna hala ru'ya haqq insha Allah lalle wannan mafarki ne na gaskiya insha Allah a mafarki ya gani annabi ya tabbatar sannan ya ce ka je ka kira sallah ka je ka yi kiran sallah da kafin a kira sallah da ƙararrawa ake duka in za a kira mutane ƙararrawa gararam gararam gararam to sai aka canja saboda yahudu da nasara suna amfani da wannan daga nan aka haramta yin amfani da ƙararrawa har yau din nan a musulunci haramun ne kada ƙararrawa haramun ne amfani da ƙararrawa saboda ɗabi'a ce ta kafirai yayin da za su nuna wani abu sai su yi amfani da ƙararrawa to kaga ya kamata a makarantu inda da dama to a rinka amfani da ko jiniya ko kuma a samu wani karfe a rinka dukansa ko kuma wani abu da makamanci wannan amma kararrawa mai kacau kacau din nan da ake yi wannan shari'a ba ta yadda da da ita ba a wata riwaya manzon Allah yana cewa duk lokacin da aka samu mutane guda uku suka zo yin sallah ba su ba su yi kira sallah ba kuma ba su yi ikama ba to lalle shaidan ya rinjaye su ko shaidan zai rinjaye su mutum uku su yi sallah babu kiran sallah ba iqama wannan akwai matsala kuskure ne so kaga waɗannan hadisai duka suna nuna mana wato irin wannan ibada mai girma sallah to lalle a kira mata sallah mana a kira ta kafin a yi ta kuma kiran sallah um, daga cikin manufarsa shine a gaya wa mutane a sanar da su lokacin sallah yayi su taho to shi yasa a shari'a ake so idan an kira sallah a bawa mutane lokaci dama ba wai ladan yana gama kiran sallah kawai sai a ce ka dika mata salatu ka dika mata sallah ba wannan ba daidai bane yanzu me amfanin ka kira mutum yana bakin kofar nan kofar nasarawa ko ya ka kira sallah yana kofar mata ya jiyo ko ka kira sallah yana gidan murtala ya jiyo kana gama kiran sallah ya jiyo kafin ya taho ya karaso ya zo ya tarar da kai ka tayar da sallah me hikimar ka ce ya zo baka jira ya zo ba so shi yasa shari'a ta ce idan an kira sallah a bada mutane lokaci Allahumma illa watakila an kira ta ne irin wannan na tafiya ku ya ku ne kowa dama ya riga ya zo ko ba haka bane ba ba a tunanin wani zai zo ko da masallaci da ake yin karatu din nan yana da kyau ko da a ce ai masallacin a cike yake masu sallar sun zo to ai akwai wasu mutane makota a unguwa suna da haki watakila su ba zo karatun ba suna jira in an kira sallar daga nan ne ma wani in ya ji kiran sallar fa zai je alwala to babu hikima ana kira a tada igama dole sai an wato jinkirta shi yasa aka so a samu ladanin da ya san lokaci ba wai wanda kawai bai san lokaci ba da sauransu so kiran sallah bisa zance mafi inganci wajibi ne an samu wasu malamai da suka yi kokarin cewa ba wajibi ba ne amma zancen su bai da inganci matsala ta biyu menene hukuncin kiran sallan mace shin maganan kiran sallah maza ne kaɗai ko da mata na tambaya ne na muna jinka ni ina tambaya kiran sallah an shar'anta an shar'anta wa maza ne kadai banda mata ko da maza da mata na'am maza ne kadai fai fai masha Allah to akwai dalili bismillah ka kula cewa ne akwai dalili in na ce akwai dalili kaga ina buƙatar nassi ne ko ƙur'ani ko hadisi haka ne da ya ce maza ne kaɗai za su kira sallah ban da mata saboda kar wani ya kawo maganganun malamai ina da maganganun malamai da yawa yawa ina tambaya jama'a kiran sallah maza ne kaɗai ko har da maza da mata to ina jin ka maza da mata ne ko kenan shari'a ce mace ta iya kiran sallah to akwai dalili ibn azam yana da riwaya muhalla da yace me da mace ta yi kiran sallah to ka ji karatu ko na malam maza ne kadai me dalilin ka hadisin ummu waraka da ta ce me tana jan mata jam'i ta aika wa annabi ta ce turo mata wanda zai kira mata sallah da a ce iya mata ne da sai manzo Allah ce aike maza ke yi Allahu akbar kuna takabbara ya ya ya kada su ko to a nan gurin har yanzu baka bani ansa ba nassin ya nuna mace ba za ta yi ba yanzu yana magana ne akai in mace ta kira sallah ta saba wa Allah kuna da nassin da yace kar mace ta kira na mala hadisin wai da yace sallu kamar ra'aytumuni usalli bai bambance maza da mata ba kowa da kowa kenan ga 'yan kowa da kowa na malam na malikum salam kiran sallah yana kan mace yana kan namiji ma'ana mace ma za ta iya yi sai me yasa matan garin ku ba sa yi na annisa'u shaqa'iqur rijal ma'ana mata kamar maza suke a cikin shari'a sai in nassi ya kawo ya keɓance su to Allah saka da alkhairi to na mala ba abin da ya hana mata su kira sallah a lokacin manzo Allah saboda wannan ka'idar na'am na'am inda suna ciki ba abin da zai hana su kira ko tayyib to kenan ba a samu wacce ta kira ba sallah kan tsufa to shi kenan ba komai ba komai daman na tsokale ku dan mu kusan akwai matsalar malamai a kai tunda makaranta ne karatu muke kowane bangare a bashi hakkinsa imam shaukani Allah ya masa rahama a cikin littafin sailul jarrar ya ce abinda malaman fiƙihu suke faɗa cewa kiran sallah ya shafi maza ne kaɗai banda mata ya ce a zahiru annan nisa a rijali zahirin al'amari akan harkar kiran sallah nan matan nan daidai suke da maza in ji imamu shaukani a cikin sailul jarrar ya ce li'annahunna shaqa'iqur rijal da su da maza suna tarayya da maza a cikin hukunce-hukuncen shari'a sai in an samu nassi da ya ce mace ta yi kaza namiji ya kaza yanzu kaga kamar mun samu nassi ya ce in za ta yi sallah ta rufe jikinta kai ko namiji ba a ce ka lullube jikinka ba akwai dai inda aka ce ka suturce ba ka da ba shar'anta maka hijabi ba amma su an shar'anta musu ya ce wal amru lahum amrul lahunna umarni da aka ba wa maza umarni ne da ya shafi mata ya ce ba a samu wani dalili da zai hana yin haka ɗin ba babu wata hujja fi adamil wujubi alaihin na akan cewa kiran sallah ba wajibi bane akan mata ya ce fa'innal wari da fi zalika abinda ma ya zo na hana mata kiran sallah ya ce a cikin isnadin hadisin akwai matrukuna mutanen da suke matrukai ne wasammi bil matruki fardan tusibi rawin lahu muttahamun bil kadhibi la ilal ihtijaj bihim yace idan wani dalili ma ya zo to bai halatta bai inganta a cire mata a ciki ba in ko ba haka ba fa hunna karrijal da mata da maza duk ne a wajen kiran sallah in jiwa imam shaukani to sai kuma aka yi raddi hafiz ibn hajar a cikin fatul bari da ya zo magana akan hadisin nan da ke magana a cikin bukhari cewa idan liman ya yi rafkanuwa a sallah me maza suke masa tasbihi ko mata ko me aka ce su yi su yi tafi ta bayar hannu haka za su yi kar ma su yi haka saboda in mace ta haka haka watakila wani zai ji ai wannan tafin mata ne yana da daɗi ya ce shi yasa aka ce in za a idan ta bayan hannu aka ce su tafa ta baya da rinka yin kaf kaf kaf kwaras kwaras haka dai marar daɗi ya ce to anan me yasa shari'a bata ce su ma su ce subhanallahi ba in ji hafiz ibn hajar ya ce idan har sallah ɗin uwa uba wanda dan ita ake kira a cikin sallan an hana mata su buɗe baki su ce subhanallah saboda gudun fitinan muryarsu to yaya kuma za a ce ta kira sallah kaji alhamdulillah wannan wannan raya hafiz ibn hajar al-asqalani kenan kenan an hana mata ne ba za a ce an hana kai tsaye ba ba su yi ba a aikace misali ba a samu lazimtar yin su ba nan ma an ce mata su tafa hannunsu ta baya baya su yi tafi ba za su yi tasbihi ba saboda gudun muryarsu kar ta zama fitina to ya za a ce kuma ta mace ta zo ta sa laspika tana share kiran sallah ai zai zama matsala in ji hafiz ibn hajar to amma ku gane kuma maganar muryar mace al'aura ce bai da inganci to ai suna yin sallama kuma a lokacin annabi ko ba haka bane ba ya ce alkur'ani ya ce wa kunna kaulan ma'rufa ku faɗi magana sananne a shari'a magana ta biyu zan kawo mana ra'ayukan malaman mazhaban nan guda hudu gaba ɗaya ba su yadda mace ta kira sallah ba duk da akwai sabani a tsakaninsu akwai littafin bada'iul sana'i mai littafin ya kawo ba hanafi ne an aki wato mazhabar hanafiya yace yukrahu azanul mar'a bittifaqir riwayat makaruhi ne mace ta yi kiran sallah kaji makaruhi wannan dan hanafiya ne a wata riwayar a cikin mawahibul jalil shi kuma ba malike ne yace fala yasihu adanul mar'a adanul mar'a kiran sallan mace bai inganta ba ra'ayi na uku imamu shafi'i da kansa shafi'iyya kenan yace wala tu'adhdhinul mar'a a wata riwaya shi yace mace ba za ta kira sallah ba yace walau azzanat lirijali lam yujiz lam yujzi anhum kiran sallan mace da za ta kira wa maza sallah kuji wa maza sallah to bai isan musu ba kiran sallan ta bai isan musu ba kaga wannan ra'ayi guda uku na mazhaba guda uku akwai mazhabar hambaliya kamar yadda ya zo a cikin littafin al-insaf yace wala yu'taddu bi adhani imra'atin ba a kirga kiran sallar mace a matsayin kiran sallah ne da shari'a tace ayi ba a yadda ba duka wannan dalilai ne da malamai suka kawo duk mazhabobin nan guda hudu sun hana an samu asar daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi sahabi ne na annabi ko yace laisa ala nisa'i adanun wala iqama in ji Abdullahi dan Umar mata ba a shar'anta musu kiran sallah ba ko ta da ikama haka Imam al-Baihaqi ya ruwaita wannan nassi daga Abdullahi dan Umar da isnadi ingantacci kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin Anas dan Malik shi ma bai yadda mace ta kira sallah ba da Imam al-Hasan al-Basri da Ibn Sirina da Imam da Ibrahim an-Nakhai da Imam Malik da Abu Saur duk waɗannan ra'ayinsu ne mace ba ta kiran sallah To amma an samu wata riwaya daga Imam Shafi ya ce in har ta kama mace ɗin ta kira sallah to ba laifi. Imam Ahmad ya ce in a wani wurin an samu mace ta yi kiran sallan to ba laifi kiran sallan ya yi. Imam Baihaqi ya ruwaito hadisi cewa an ruwaito Nana Aisha tana kiran sallah nana aisha tana tada iqama nana aisha tana yi wa mata limanci ku ji nana aisha tana kiran sallah wa mata nana aisha tana tada iqama wa mata nana aisha tana yi wa mata limanci so ashe ya halatta mace ta kira sallah wa 'yan uwanta mata masallacinsu ne na me na mata taronsu ne na mata in aka samu wata ta kwalla kiran sallah a tsakaninsu su ya su kaga wancan illar da ake gudu babu ita in tafatil illa to kenan ta iya kiran sallah a bisa wannan ra'ayi amma zance mafi inganci shin mace za ta kira wa maza sallah ba za ta kira ba kenan maganar kiran sallah kar mace ta yi kar mace ta yi ana nufin wa maza ne in ba haka ba an samu waɗannan riwayoyi duk da cewa su malamai sun faffada abin da za su faɗa a kai sannan sai abin da ya shafi wallahu alam matsala ce fiqihi amma dai khulasatan kun ji abin da malamai suka ce sai abin da ya shafi kiran sallan yaro shin yaron karami zai iya kiran sallah ko dole sai balagagge ibada ce shar'iyya shari'a ce ta ce a kira sallah da yawa wasu malamai sun halatta yaro karami zai iya kiran sallah sun kafa dalili da wato hadisin abi mahzura riwayar abi mahzura ɗazu da muka faɗa aka ce wa huwa sabi su malaman da suka halatta kiran sallan yaron sai ce wannan abu mahzura din mai kiran sallah annabi yaro ne to amma zance mafi inganci mu haƙiƙu na masana hadisi suka ce babu dalili da ya nuna cewa riwayar abi mahzura ladan abi mahzura yaro ne babu hujja karara wataƙila abin da ya rudi waɗannan malamai da suka ce yaro karami zai iya kiran sallah misali shine an ce wa kana sayyitan to sai suka ɗauka wa kana sabiyan ne kuskuren rubutu ne sai aka samu kuskuren fahimta ko kuskuren rubutu abinda ake nufi kana sayyitan ƙauye sauti wato mutum ne mai ƙarfan sauti an samu wato tasfif kenan haka imamul jalal shi yana da cikin malamai da suke da wannan ra'ayi akwai wata riwaya kuma da ta zo aka ce annahu kana gulam abi mazura din annahu kana gulam to in an ce an kore can to yaya gulam suka ce eh gulam a ka'ida ta larabci ana iya cewa yaro gulam kuma ana iya cewa babban mutum ma gulam duk wannan yana iya ɗauka to babu dalilin za a keɓance a ce yaro ne wato shi shi kare so anan da ya zance mafi inganci malamai suka ce ba sharaɗi ba ne sai ya zama balagagge ko da yaro ne karami zai iya kiran sallah ɗin wasu sun halatta yin haka babu dalilin da ya haramta karamin yaro ya kira sallah akwai matsala ta gaba shine sifar shi mai kiran sallah dole ne mai kiran sallah ya zamanto mutum ne mai amana kuma ya zama adili kar a yadda a sa ladanin da bai da amana idan kuna da matsala amana da shi in zai ci amana ku a mu'amalolin ku ta yau da gobe to zai iya zuwa ci amana ku akan harkar lokacin sallan ba dan akwai ladanin da ba amini bane ba wata rana ko taimako ne ba a bashi ba ko matsala ya samu da shi da liman ɗinsa ko garin ne ba a bashi agaji ba ya zo da rana ba ta faɗi ba kawai ya dinna kiran sallah da ramadan ya ta kiran sallah ya samu wani wani lokaci da aka yi duku-duku haka babu babu rana lokaci bai bai kira sallah ya ce zan yi maganin ku yau duk aka je aka sha ruwa sai daga baya su ce jama'a ai afuwa lokaci bai yi ba kuskure na yi bayan ya kira sun sha ruwa kuma ya zo ya ce ai afuwa ya ce sai na kakkare azumin su wata rana kuma lokacin alfijir bai yi ba ya kwance kwance shi ma je danna musu kiran sallah ya ce sai na haramta kowa cin abinci yau to kaga wannan bai da amana tunda zai iya ramuwar gayya ko kuma ya zama mara mai sakaci da lokaci baya lura da lokaci ko ya rinka jinkirtawa lokaci yayi mutane suna jira ya zo bai kira sallah ba ya tafarkarsa ana ta jira a masallaci kuma sautinsa ake jira a unguwa da mata da ƙananan yara da matafiya da waye-waye da masu shaguna jira suke a kira sallah san lokaci wani bayan ruwan su duba agogo to kaga ana so a samu mai amana sannan ya zamanto adili dan duk wanda ba adili ba ba zai zamanto wato ba ni sunan shi mu'taman ba sannan ya magana tsarki a kiran sallah malamai suka ce ba shar'anta mai kiran sallah sai ya zama yana tsarki ba ko ba shar'anta cewa in zai kira sallah sai yana da alwala ba kamar yadda ba shar'anta cewa in zai kira sallah sai ya kalli gabar ba kai wasu ma suka ce ko a zaune ya kira ta yi ba ce dole sai ya kira a tsaye ba ko a zaune ma zai yi kuma suka ce yaya maganar yana kiran sallah yana magana suka ce shi ma babu wani nasi ƙararra da ya hana yana kiran sallah ya magana wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan malaman fiqh yana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kaza an zo ana neman wani abu sai shiga shi can a can ba dauka wani inda zai yi haka din wasu malaman suka ce babu laifi amma dukan suka ce al'aula abin da yafi dacewa ya zama yana da tsarki abin da yafi dacewa ya zama yana kallon alƙibla abin da yafi dacewa ya zama yana tsaye ba a zaune ba sannan kuma kada ya magana asna al'azan lokacin da yake wato ba ni sunan shi kiran sallah amma babu nasi karara da ya nuna cewa haramun ne a kira sallah ba alwala ko haramun ne a kira sallah babu ainihin wato a tsarki to sai kuma matsala da ta shafi ta da ikama waye zai ta da ikama ladan ne zai ta da ikama ko ko dai ko wanda ba ladan ba ma zai iya ta da ikama kamar wani ya kira sallah wani ya tada igama na farko tada igama ko na sahun baya zai iya tada igama ba ce aka sai na bayan liman ne zai tayar ba wataƙila saboda da speaker a hannunsa da microphone to a ce haka amma in misalin babu wani a can ma zai iya tayarwa babu ba a shar'anta ko shar'anta cewa sai yana gaba yana bayan liman zai tada ba kuma ko a can ƙarshe yake zai iya tada ikaman nan kun fahimci wannan wasu sun ce wanda ya ta kira sallah shi zai ta da ikama wanda ya kira sallah shi zai ta da ikama amma wasu sun raunana hadisin hadisin man azzana fa huwa yuqimu wanda di ya kira sallah shine zai ainihin wato a ta da ikama sun ce hadisin yana da rauni matsalar hadisin man azzana fa huwa yuqimu wasu sun inganta shi wasu raunana shi a kansa ne saboda rauninsa wasu malaman suka ce ba sharaɗi ba ne ladan da ya kira sallah shi zai ta da ikama wani ba shi ba zai iya ta da ikama saboda hadisin da ya ce duk wanda ya kira sallah shi zai ta da ikama to wannan hadisin yana da rauni rauninsa akan wani bawan Allah ne Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Afriqi ku rike sunansa Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Afriqi wannan rawin shi kadai ne mutumin afirka shi Allah ya bamu cikin masu rewar hadisi kuma za'ifi ne ya yayi kokari ma mana shi ya fidda mu kunya a cikin duk masu riwayar hadisi shine dan afirka kuma suka yi mai kaca kaca duk da cewa wasu malamai sun ce gaskiya amintaccen mutum ne ba a raunana shi cewa ba za a kafa hujja da hadisinsa kai tsaye ba sai dai an soke shi ta bangarori da yawa da malamai suka faɗa wadda za mu yi bayani insha Allah wannan abdurrahman imam ahmad da abu dawuda duk sun fitar da riwayarsa malamai suna cewa shi ya kawo hadisin man azzana fa huwa yuqimu abinda ya faru a kasuda wani mutum ne da ya kiran sallah alfijir ta keto ta fito sai ya tashi zai je manzan Allah tashi zai je ya yi alwala ya je alwala ya dawo sai bilal ya zo ya tada ikama a matsayinsa shine ladan to amma ba shi ya kira sallar ba wancan a kasu da din shi ya kira sallar sai annabi ya ce da ya ce da bilal a ya ce yuqimu akhu suda ya bilal a bari akhu suda yatta da iƙama man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kira sallah shi zai tada iƙama annabi ya faɗa wannan alkhamsa malaman hadisin nan marwaita kutubul sitta sun ruwaito mutum biyar a cikin su banda imamu nasa'i lafazin na imamu ahmad ne sun raunana hadisin saboda akwai wannan mutumin shi shi kadai to amma tirmidhi Allah masa rahama da ya zai ce wal amala ala hada inda aksari ahalil ilmi man azana fa huwa yuqimu da yawa cikin malamai sun tafi akan lallai wanda ya kira sallah fa shi zai ta da ikama da yawa a cikin albadunul munir yace an raunana wannan bawan Allah dan Afirka din shi Abdurrahman saboda ya ruwaito hadisai waɗanda suke munkarai kuma amma mutum ne mai ilimi an sani kuma mutum ne mai gudun duniya an sani malamai da yawa salihan bayi suna gudun karɓar riwayar irin waɗannan riwayoyi da yake ruwaitowa amma sufyan ibn sa'id ibn sauri yana girmama shi mutum ne mai mutunci a idansa kwarai da gaske kamar da ibn abi dawud ya ruwaito ya ce mutane sun yi magana a kansa duk da cewa muslim ya rawa an muslim ibn yasar ya yi riwaya daga muslim ibn yasar to sai suka ta kawowa har imamu shaukani shi ma ya magana ya yi a cikin nairul autar akan wannan bayani ya ce duka-duka maganganun da aka kawo na sukan wannan mutumin maganganu ne waɗanda suke ba su da ƙarfi in ji shi da faɗa Allah masa rahama to shi yasa wasu malaman suke karɓar riwayar suka ce man azzana fa huwa yuqim suka ce bukhari yana girmama sha'anin wannan mutumin shi yasa ma da ya zo bai ambace shi a cikin littafinsa da yake magana addu'afa ba ba ana sha mai rauni ba to bukhari ku duba matsayin imam bukhari da yazo bai ambace shi a cikin addu'afa ba haka imam zahabi ya kawo a cikin mizan al-itidal fi naqd ar-rijal wannan kenan to kenan wanda ya tada wanda ya tada iqama wanda ya kira sallah shi zai tada iqama akwai sabanin malamai amma wasu dai sun ce bai inganta ba hadisin shi yasa ba ai to amma da zai yi wanda ya tada ya kira sallah ya tada wanda bai kira sallah ba ya tada ikaman ba laifi akai ba ba laifi akai ba sannan sun yi magana akan niyaba malaman fikihu shin wani yana iya wakiltan wani akan harkar ikama ko ba zai yi ba suka ce kwarai idan ladan ya yarda to shi kuma kaga in ladan ya yarda sai ya amince maka ya ce ka kira ka tayar da iqama ba kawai dan gadara ba wani ya je ya sha wahala daga sautin sa tunda an ce hadisin man azana fa huwa yuqiu bai inganta ba ya dawo kawai ka tada iqama to sai ladan ya yadda suka ce ar-ridha min al-mu'adhdhin a samu yarda da amincewa daga shi mai kiran sallah saboda a kebance ladan da ta da ikama shi ya fi don wannan shine sanannen abu ladan ita da ikamarsa idan aka samu izini ga waninsa to ya halatta ya iya tayarwa ko yana da uzuri ko bai da uzuri haka kawai aka ce ladan in ya ga dama zai iya kinta da ikama kada kuma wani ya zo ya sa ladan a gaba kai ya za ka kira sallah ba za ka tada ikama ba girman kai ne da kai sai ka kira ka ce wani ya tada malamai suka ce bil uzuri au bi ghairi uzuri da uzuri ko ba da uzuri ba kurin ganin daman ladan shi ma nan ya ci karansa da babbaka ya iya ba da dama ya ce wani ya tada ikama din tunda shi damarsa ce kuma ainihin wato ya bayar da ita wannan dama waɗannan su ne kaɗan daga cikin wato matsaloli da aka ce aka malamai suka faɗa akwai matsalar idan ba a ji ikama ba kamar an tada ikama a masallaci wasu ba su ji ba sa iya maimaita aka ce kwarai kuwa yanzu a nan misalin ladan ɗinmu ya tada ikama waɗancan ba su ji ba in suka sake maimaitawa babu laifi saboda ai ba su ji ba to sai maganar daga sauti abu na ƙarshe yin zakara kenan daga sauti ba a shar'anta ba ba a ce lallai lallai ba cewa idan an kira sallah ladan sai yayi Allahu akbar ya daga sauci bayan liman ba sau ɗaya ne aka taɓa yin zakara a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya zakara shine ladan ya daga sauci bayan liman manzo Allah wata rana ya zo bai da lafiya yana yi mutane sallah to sai zama ba a jin sautin sa da ba a jin sautin sa sai Abubakar sai in annabi yayi Allahu akbar sai Abubakar ya daga sauti sau ɗaya ka taɓa shi ma rashin lafiyan waye banza Allah ne kenan asalin sallah aikin ladan yana ƙarewa ne idan ya gama kiran sallah shi kamar idan ya gama kiran sallah yana gama kiran sallah yana tada ikama shi kenan ya zama mamu to yaushe za a daga sauti idan babu speaker ba a jin karan kuma liman ko da babu speaker a masallaci in liman yana daga karfan sauti ana iya jewa karatunsa Allahu akbar sami Allahu liman hamida hudinsa to babu laifi ya halatta wato ba, ba, ba, daidai bane a zo a daga sauti amma in ba a ji to za a iya yin zakara kamar an dauke wuta za a iya yin zakara to sai ka tambaya su wannan da suke yin zakara a masallacin su kullum liman da lasfika ladan ma da lasfika me dalilin su aya maka da madina ana yi subhanallah an ce maka makka da madina aikin ladanin makka da ladanin madina wannan shari'a ne daidai abinda suka yi duk komai daidai ne ba sa yin kuskure albani ya yi magana a kansu ya maida musu martani cewa ba daidai ba ne a bar liman tun da akwai laspika lafiyayya to shikenan sai a bar sautin liman ya wadatar kenan in za a yi zakaranci za a yi kiran sallah za a kira sallah a cikin sallah a daga sauti sosai in liman ba shi da lafiya ko ba a jin sautinsa wannan shine sunna wanda ba wannan ba kuma ya zama an saba shari'a Allah ya bamu ikon gyarawa abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuba harshe Allah ya mana rahama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan yana tambaya ne cewa a menene ingancin waɗannan zikirai da nau'i na salloli da aka ce a yi ya ji wani ya raba wani zikiri kama haka istighfari guda ɗari a sallar tsakiyar dare salatin annabi ɗari hailala ɗari aya uku na farkon fatiha guda ɗari aya uku kawai a farkon fatiha guda ɗari sai iyaka na abudu ita ma ɗari ita kadai ya ce in an gama sai a tsaya a roƙi buƙatu bayan nan kuma sai a karanta aya uku na ƙarshen fatiha in an gama faɗin buƙatun malashin wannan ya yi daidai da sunna ko kuma akwai matsala akwai matsala kwarai ko da gaske bai inganta ba duk abin da ka ji ana ta lissafa lissafa guda kaza yi kaza guda kaza yi kaza guda kaza irin wannan duk bai inganta ba ba annabi ne ce ai ba ka tsaya ka tambayi ya annabi yake sallar dare ka gaya maka ka je kai nafil bili wanda aka saba annabi yana yi alaihi salatu wassalam har wani malami ya zo ya zauna ya sha iska kawai zai ɗebo zikiransa da tsare-tsarensa kawai ya loda ma ya ce ka je kai ta yi baya ba da lada kamar yadda kuma baya kanka da zunubi kuma ba shi aka turo ya baka shari'a ba su wannan bid'a ne ba addini ba ne Allah ganar da mu malam me ya fi kamata dangane da kiran sallah a cikin masallaci ko a wajen masallaci shari'ar musulunci abinda ta tabbatar shine a kira sallah a waje a wajen masallaci sai dai inda larura kamar inda abin sauti ake amfani kuma abin sautin ba zai iya kaiwa waje ba to shi ma din a yi kokari a samar da wanda zai iya kaiwa waje amma ba a ta kiran sallah a cikin masallaci ba shi sa albani allah masa rama ya ta maganganu da yawa ya fada ya ce bid'a ne an zo da abu sabo yin kiran sallah a cikin masallaci an zo da abu sabo sai dai in larura ce ta jawo larura kuma tuqaddaru bi qadariha so in ma kirfan ne ayi kokari a rinka jansa ko da kofar wajen masallaci ne a kira yace kowa ya sani lokacin annabi kiran sallah har hawa ma ake sama manara ake takawa sai an hau matattakala a hau can sama a je a kira kira sallah a waje a tada iqama a ciki wannan shine shari'a duk da wasu din suna yi a cikin masallacin amma dai zancen da ya fi inganci wadda ni na fi gamsuwa da shi ne a kira sallah a waje ba a cikin masallaci ba wallahu alam so ya kamata kwari a gyara ladanai na masallacin wannan ma ya ce ga wata falala da aka bayar wai cewa idan mutum ya haddace alkur'ani ko kuma yana yawan salatin annabi to idan ya mutu ƙasa ba za ta ci jikinsa ba shi ma nan babu hujja babu dalili a kai kuma yanzu idan an ce ƙasa ba ta ci jikinsa ba to me ya faru ba ba cewa aka yi ba za a yi ma azaba ba ba aka yi ba cewa aka yi dan aljanna ba ne ba cewa aka an ce ƙasa ba za ta ci jikinsa ba akwai waɗanda Allah yakan zaɓe su ƙasa ba ta cin jikinsu annabawa da wasu amma a ce an keɓance don kana salatin annabi ko kana ka haddace ƙur'ani wannan babu dalili ingantacce a kansu shi ma sai a kiyaye wannan ya ce da Allah akaram kallahu a yi mun bayani menene hufi hufi wani takalmi ne da ake sawa kamar safa yake amma ana sa shi ne shari'a ta halatta a yi shafa a kansa kamar yadda ake yin shafa akan safa ana yin sa na fata ana yin sa kuma na leda ko na dai duk abin da ya samu takalmi ne ana sashi ana iya sashi a cikin takalmi kuma kamar dai nau'in safa yake tunda bayi da dunduniya bayi da diddige sumul haka yake insha Allah idan ban manta ba in ban manta ba wani sati zan zo da shi sai ka gan shi ana sayar da shi ko a nan cikin kasuwanni waɗanda suka san shi don ana sayar da shi amma galiban an fi samun sa a saudiya amma na ga kamar yanzu a ƙasar nan wasu suna yi yana da kyau yana da daɗin amfani in ka sa shi yini za ka yi cir baka wanke kafar ka ba sai dai kai shafa an ka sa shi da alwala wannan yana cewa wai maganar ba ni sunan shi yana so a yi masa bayani dangane da wato ibadun nafila da kuma na farilla yadda zai yi su sannan wani irin lokaci ne idan ya yi niyyar yin ibadun nafila zai iya yin nafila wannan wace irin tambaya ce na? ok to in ya yi tafiya ko? to idan ya yi tafiya sallan nafila sallan nafila ba ta da ƙarfi sosai lokacin da ake tafiya shi yasa ma aka rage maka ta farillar ma in sallah ce maimakon kai raka hudu tun da matafiyi ne kai sai ka yi raka'a biyu shi yasa abdullahi dan umar yake cewa ni fa in fa na yi tafiya ba magana nafila ya ce in ku zan yi nafila to ai gwanda in cika farilla ta ya ce farilla ma fa an sauƙaƙa mun na zo na kama nafila to an ruwaito a sunna annabi in ya tafiya baya yin rawatib din nan sallolin nan na nafilfili na farilla da yake tare da farilla amma an ruwaito yana yin rakata ne fajr saboda muhimmancin ta sallallahu alaihi wa alihi sallama haka sallar dare ita ma ba ta da karfi idan ka yi tafiya tunda kana cikin gajiya na farilla ma an ɗauke ma ballantana wannan ba cewa kuma in aka yi in kayi ba ta yi ba to haka azumin ma shi ma aka ce in kana tafiya an ɗauke maka in za ka yi tafiya sai ka sha azumi ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba sa muku kunci a cikin addinin ku ba so kaga sai ka sha azumin ka annabi ya ce ba ibada bane ba tsoron Allah bane yin azumi mutum yana kan tafiya duk da cewa an samu riwaya mutum yana da karfin da zai iya yin ibadar yana tafiya yana zai iya yin azumi yana tafiya ya halatta yayi so anan gurin ganin daman ka ra'ayinka in kaga zaka iya yi a shari'a ba a haramta maka ba yin nafilfili in ka yi tafiya ko na azumin nafilan ko na sallah amma abin da ya fi ƙarfi gare ka idan kana zaune zaman gida wannan shi ne wallahu alam magana akan aswaki akwai aswaki shari'a ne shi ma aswaki ana yin sa kafin alwala shi kuma ana yin sa ne da itace ko danye ko busasshe aswaki sunna ce mai karfi ya tabbata a riwaya annabi yana yin aswaki kafin ya alwala shi sa idan ya zo yin alwala kuskure baki kawai yake ba sai ya sa itace ko ya sa hannu ba da sauran diddigar asuwakin a bakinsa kawai sai kuskure sai ya zubar ya tabbata a riwaya annabi ko gidansa ya shiga ya fita sai ya yi asuwaki don ya shiga gida ya fito daga gidansa ya gana da mutane zai shiga gida sai ya asuwaki saboda tsabar san asuwaki ya ce a hadisi ya ce umirtu an astaka hatta adrada an umarce ni da na yi asuwaki Allah ne ce in rinka yin asuwaki har sai da asuwakin nan kamar zai cire masa haƙori an ce in yana yin asuwaki sai ka rinka jin kit kit kit yana goge haƙwarin koyaushe yana da asuwaki sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ko sallah zai tayar bayan asuwakin da ya alwalan idan ya zo an tada ikama zai sallah yakan goge bakinsa kuma da daddare haka ya ce ku rinka yin aswaki in kun tashi da daddare ku wanke bakinku saboda kuna ganawa da mala'iku ne ya tabbata a riwaya wanda ya tashi yana kiyamun laili yana karatun qur'ani da daddare to Allah yakan wakilta wani mala'ika yana haƙiyar alƙur'anin da shi mutumin yake karantawa mala'ika yana haɗiyar ƙur'ani kana karatu kana tilawa ɗin nan to mala'ika yana haɗiyar ƙur'ani kaga akwai buƙatar ka wanke bakinka kuma sanannen abu ne in zaka gana da babban mutum ma ai kana yin kwalliya da tsafta to min babi aula in za ka yi sallah ka yi aswaki musamman sallar dare ka yi aswaki ka fesa turare ko da ku kai ɗaya ne ka sa turare a ɗakinka ka yi sallar nan cikin ƙanshi shi yasa ai aka ce ko mutuwa kai ai maka wanka a fesa maka turare saboda za ka gana da mala'iku so annabi yana yin aswaki kuma ya ce ai aswaki ya ce laula an ashukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sala da ba dan kan na tsananta wa al'ummata ba da na umarce su da su rinka yin asuwaki duk lokacin da za su tada sallah to su goge bakinsu so asuwakin nan ibada ne kuma addini ne annabi alaihi salatu wasalam yana yi kuma shi mutum ne mai tsafta kwarai da gaske kuma asuwaki malamai sun fada yana ƙara basira asuwaki yana ƙara mai basira kuma yana hana warin baki brush da makilin da ake yi ingancinsa bai kai aswaki ba zai iya yawa kana brush kana makilin amma ya zama bakinka yana wari saboda nau'in abinciccikan da kake ci kuma shi wannan sinadarin ba a bashi karfin da Allah ya bawa karfin aswaki ba amma galiban mai yawan goge bakinsa da aswaki to ba shi da haufi kullum zai ji bakinsa ta tas saboda kuma aswakin ba wai iya haƙorin kaɗai ake gogewa ta waje ba ana goge ta ciki da waje da kan harshe harshenka ana goge shi shi aka ce an ji annabi yana yin aswaki ka hannahu ya tahawwa riwayar bukhari da muslim kamar yana kamar zai amai yana a a a a yana gogewa kamar zai taɓo makogoron shi ana goge saman kan ɗaki nan can sama ana goge kan harshe saboda muhimmancin aswaki abu na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tauna abu na ƙarshe da annabi ya tauna a bakinsa shine aswaki na aisha abu na ƙarshe da sa masa a bakinsa ya bar duniya kenan kuma shi ma ya gan shi ne a bakin abdurrahman ibn abubakar abdurrahman dan uwan na aisha shine ya zo wurin gaishe shi a lokacin yana hannun na na aisha numfashinsa na ƙarshe sai ya zura wa aswakin ido yana ta kallon aswakin sai na na aisha ta ce ko kana son aswakin sai ya daga kansa fa ashara bi ra'sihi an na'am ya daga kansa yace eh na'am ta karba aswakin a wajen Abdurrahman ta karya shi gida biyu ta ba Abdurrahman rabin daga nan malaman fiqh suka ce an so aswaki ya zama dogo dan in wani yana da bukata ka balla ka bashi da Abdurrahman nan ya balli nasa an balla an ba annabi shi ma kaga ya dace ta ce ni na sa asuwakin nan a bakina na tattauna shi don tsabar son annabi da take aisha kar ma ta bashi ya sha wahalar tauna itacen ta tauna masa shi ya yi laushi ta ce fafayyabtu na tsabtace shi na sa masa shi a baki shi ne abu na ƙarshe da annabi ya cika da shi asuwaki amma yanzu ba abun mamaki bane kaga mutum musulmi ma wani ma sai wata da watanni ma bayan asuwaki shi kawai ya ɗauka brush da makilin ɗin nan ya tsaya masa a matsayin aswaki brush da makilin kana wanke bakinka ne yana da kyau a yi ba hana ba amma dai shi aswaki yana da wani sibiri na ibada mana yinsa ana jin cewa ibada ake ina fata ana fahimta to abin da muka faɗa na daidai kurma to bismillah kurma yana tambaya ne cewa ya ji wasu malamai suna cewa an mutum ya wuce kwana uku to bai zai kasar ba a tafiya eh haka wasu malamai suka faɗa zai cika sallah ne ya wuce kwana uku wasu malamai sun faɗa to shi kuma yana tambaya idan ya daɗe ya yi kwanaki shin zai iya ci gaba da kasarunsa eh zance mafi inganci in dai sunansa matafiyi yana da niyyar ya dawo garinsu a matsayin ya yi tafiya ne zai ta yin kasarunsa zai ta yin kasarunsa kuma wannan hukunci ne yin ibada lokacin mutum yana tafiya yana kansa in ya ga dama ya na filfilinsa in ya ga dama kuma kar ya yi in ya bi ra'ayin abdullahi dan umar ya ce shi kam in dai zai nafila to wanda ya cika sallarsa ta farilla to wannan shine yana da wannan dama din amma haka ne in ya ji wani malami ya faɗa lalle akwai wanda suka ce mutum ya wuce nan kwanaki to zai ci gaba da cika sallah ne ba shi da wannan rahusa ina fata ana fahimta na'am idan mutum ya je nysc kaga shekara guda zai yi ai yana jin a ransa cewa a lokacin kam ko garin su ma ya zo dama in an ganshi ya zo garin su ma za a ce ya zo hutu ne zai koma so inda yake ya fi dadewa cika sallah zai inda baya dadewa nan ne bare cika sallah ba ku rike ka'idar kasaru ka'idar kasaru garin da ka fi dadewa ko garin ku ne ko ba garin ku bane to kawai abin da zaka yi zaka cika sallah idan kuma ba ka dadewa a garin akan gwiwarka kake kana kan tafiya ne to za ka yi kasaru ne kamar yanzu dan garin nan ɗan garin nan ɗalibi ɗan garin nan ɗan kano sai ya tafi fatakwat karatu a wata university idan ya je can fatakwat cika sallah zai tunda kaga mafi rinjayen kwanakinsa a can yake amma in ya zo hutu nan garin sati biyu sati uku duk zai iya yin kasarinsa duk da cewa garinsu ne tunda a lokacin yanzu ba a garin yake ba yana wani gari ne dan ko wani abu za a yi ba za a dauke shi ba ko aiki ne ba za a dauke shi ba ko ta harka da za a yi za a dade tunda ba a garin yake ba za a ce ai wannan ba a garin nan yake ba yana wuri kaza yana makaranta to kaga kasarin sa a nan garin zai yi kenan ba a can ba wallahi ala ko kuma kan ko ya wata ɗaya ne da wannan kam kuma mutum zai iya yin kasarin sa tunda yana kan hanya ne zai iya yin kasarin sa tunda bai san ina ba za a tura shi ba Allah ya kura mai sun ɗebe filin tambayin kenan ni kuma gashi bana gane maganar tasu wani yana tambaya ne game da shi ma sallah shi yana tambaya akan sallah to me yake nan
ko da shi zai magana
kai wannan fa yana magana fa kai ba kwa jin abin da ke faɗa eh
da tunanin duniya har wai kurma yana tambaya idan mutum yana sallah ya shiga tunanin duniya mutum ya shagala sosai
ya shagala sosai har zai iya kudin da sallar da bai ya idar sallar rabi gare ki ana da rabi ana ubangiji ana duniya ya sallar ta karbu ko bata karbu ba abinda malamai suka faɗa iya yawan khushu'inka iya yawan ladanka a cikin sallah iya yawan rafkanarka iya yawan hasarar ladanka to wannan kuma shine abun kuka Allah kiyaye mu so da yawa zaka zo kana sallah har ka gama sallar in ba kai da gaske ba sai ka ga ba a barka ma ka samu ka samu khushu'i ka tuna Allah a cikin ta ba kana sallah kana kasuwa kana sallah kana makaranta kana sallah kana ɗakin abokinka kana sallah abinda za ka yi yanzu duk kana tunaninsa a sallah yanzu wani sallar isha'in nan da zai yi a nan zai shirya abincinsa na dare zai ci karfe kaza zai yi kaza a sallar isha'in da za mu yi dinnan to shi amma abinda malamai suke cewa iya rabkana ka tafiyan da kai ɗauke hankalinka da kai aka yi akan sallar nan iya hasarar ladanka iya ka iya concentration da ka bayar a cikin sallar to iya kuma ladanka to shi yasa ya zo a riwaya ta hadisi wani zai zo ya sallar jam'in gaba ɗaya da lada ɗaya zai tashi lada ɗaya kai akwai wanda aka ce ma haka zai tashi surfan ba komai an dai rubuta ya sallah saboda gaba ɗaya hankalinsa baya cikin sallar to wallahi shine tashin hankalin kaga sallar nan ana yin ta amma waye yake yin ta yana cikin natsuwa irin sallar wannan zamani sallar da har waya ana karba a cikin ta waya mutum ya karbi waya a cikin sallah wal iyad billah mutum ya idar da sallah yanzu nan yana idarwa ka tambaye shi raka a farko me ka karanta wallahi bai iya tunawa ba yanzu nan kai assalamu alaikum ka tambayi kanka da Allah raka a farko wace sura na karanta kaga kai ka karanta ba wallahi sai ka manta saboda tsabar rafkana to kaga wannan ya nuna gaba ɗaya ma baka kai Allah dai sauki kawai dai kayi ta dai kawai kawai dai a ce dai kayi sallah kayi ruku'i kayi sujada kawai Allah ya gyara mana abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh